بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Umratul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi yamma mata ba wacce sati mun tsaya ne a hadisi na 136 yau insha Allah za mu tashi 137 hadisin Aisha ke akwai kafin shiga karatu insha Allah ko ta yar fadakarwa da za mu yi gami da wannan hadisi ne na na Abu Huraira hadisi da ke magana kan tasbihan nan guda 33 da tasbihi da kuma tahmidi da kuma takbiri in za a iya tunawa akwai wannan ruwaya ta Abu Huraira akwai ruwaya da muka yi magana akan cewa ana iya yin shaɗeɗe shaɗeɗe akwai ruwaya da ta yi magana cewa ana iya yin shaɗeɗe shaɗeɗe shi ne ta ce ruwayar suhaid ibn abi salih as-samman daga shi babansa abu salih as-samman daga abu huraira shi abu suhail shi ne ya faɗi shaɗiɗi shaɗiɗa sai wato to kaka wannan zai zama kamar rawi shi da ya ruwaito abinda ya ruwaito shi ya fi sanin abinda ya ruwaito to kuma sai zama kamar fasara ne daga wajensa banda shi kuma akwai ruwayan warqa ibn umar al-yashkuri shi ma da ya ambaci cewa maza Allah ya ce a rika yin tasbihi guda goma tahmidi guda goma takbiri guda goma kaga in a haka ne sai ya zama shi na ruwaitowa daga sumai ne sumai kuma daga abu huraira idan haka sai ka ga wato shi ma kamar ya yi muwafaka da hadisin suhail ibn abi salih samman sai ya zama abinda ake tuhuman shi shi suhail ɗin ta kuskure to zama ba kuskure ba muka rinjayar da cewa wannan shi ya kamata a ɗauka ba ba magana su alhazi ibn hajar da wasu daga cikin malamai da suke ganin kamar suhail kuskure ya yi ba ko kuma warqa ibn umar al-yashkuri shi ma kuskure ya yi ji da jimhurin malamai akan kuskuratar da ruwayan sha ɗaya sha ɗaya to amma za a tuna mun faɗi muka ce ya halitta a takin da uku sai a cika shi da tahmidi muka ce ya halitta a takin da uku uku a cike da takbiri muka ce ya halitta a sha ɗaya a kan ruwayan hadisin suhail ibn abi salih samman daga abu salih samman daga abu huraira muka ce kuma ya halitta a guda goma a kan ruwayan abdullahi ibn amr ibn al'as muka ce kuma ya halitta a guda goma guda 25 saboda hadisi ingantacce shi ma da ya tabbata kan wannan to wannan shi akwai gyara da zamu yi shine wannan ruwaya da muka ce a sha daidai akwai wato bayan bincike da muka yi da kuma tuntuban manyan malamai da abu da suka faffada muka fahimci cewa wannan ruwaya din akwai yar matsala a cikinta sau da aka magana a ce a sha ɗaya da muka fada a watan sati to yanzu ba akan ta muke ba gaskiya saboda abinda ya bayyana mana na cewa wannan ruwayan kuskure ce kamar jumhurin malamai da amma sun ce kuskure ce ruwayan suhaib da ruwayan shi abu sali da ruwayan shi warqa ibn umar al-yashkuri abinda zai nuna maka babba cewa wannan ruwayan ta su kuskure ce kuskure suka yi na farko dai shine wato hadisin da yake magana cewa Abu Dhar shi yau na tambayar akwai hadisi da Imam Muhammad ya ruwaito da sanadi ingantacce da Abu Dawud da wasu su ma akwai hadisin a wurin Ibn Hibban akwai shi a wurin Ad-Darimi Imam Abu Dawud yana ruwaito yana ruwaito shi ta hanyar Duhaib Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaib Imam Muhammad shi ma ya fitar da shi a littafin sa Musnad kamar nace ta hanyar Walid ibn Muslim yace hadathana al-Auza'i hadathana Hassan ibn Atiyah qala hadathani Muhammad ibn Abi Aisha قال حدثني ابو هريره قال قال ابو ذر ابو هريره yake cewa abu dhar yazo wajen manzo Allah yace ya rasulullahi dhahaba ahlul buthuri bil ujub ahlul buthuri bil ujub masu kudi masu abun hannu masu hannu da shuni sun tafi da lajin dake musalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah waya sumuna suna yin azumi kama da sumu kamar yadda muke yin azumi wala hum fuqulu amwali yatasaddaquna biha kuma suna da raran dukiya da suke sadaka da ita wala sai na mal na tasaddaqu bihi ba mu da dukiyar da mu muke yin wato sadaka da ita mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ya abadar ya ka ya kai abudar ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka bana koya maka wasu kalmomi ba wasu jumloli wanda zaka riske zaka kamo wanda suka rigaye ka wala yalhaquka man khalfaka illa man akhadha mithli amalika kaga dai wannan shine ai hadisin da makaranta a baya amma wannan ila iya kare akwai ambatan waye tambaya shine Abu Dhar to a can a cikin hadisin ce mazana ce mishi tukabbiru Allah azza wa jalla dubra kulli salatin 33 zaka yi takbiri bayan sallah 33 wa tahmaduhu 33 zaka maka yi tahmidi 33 وتسبحه 33 كما ذاك تسبيح 33 وتختمها بلا اله الا الله وحده لا شريك له ذاك ka cika shi da hailala kamar yadda aka sani yace in kai kufiyat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabad al-bahr kaga wannan shine hadisin da makaranta na Abu Hurairah kuma shine hadisin da Aba ibn Zaid al-Laifi yake rawaita da shi ma daga Abu Hurairah illa ya kare babu ambatan wannan kisa din to abin wannan sanadinsa ingantacce ne sanadinsa dukansu rijalu shahayi ne kusan a salsalan isnadin irin shi ne salsalan da bukhari da muslim suke ruwaya suke fitar da ruwayoyinsu dukansu in ba dan wannan shi muhammad ibn abi aisha ba shi imam muslim shine ya karita da fitar da fitar da hadisin sa kuma shi ma tika ne yahya ibn ma'in ya inganta shi ya wattaka shi yaqub ibn abi shayba ya inganta ya wato wattaka shi ma da kuma abu hasan yake cewa laysa bi ba's a cikin ɗalibinsa kuma hassan ibn atiyya al-muharibi shi ma wato amintacce ne duk da wato an tunce shi da bid'atul qadar amma dai amintacce ne al-auza'i kuma kamar imam malik na ashab al-auza'i ba ina wato bambanci da imam malik a madina wanda kuma ke ruwaitowa imam al-walid bin muslim babban malami ne shi kansa kuma a cikin tabakan isnadin shi ne kawo mana isnadin in kullu lahu da ce haddathana to dama shi abin da ake tuhumta shi da shi shine tadrisi to kuma dukkan ma dabakokin sanadin ya ce haddathana haddathana so abin da ake tuhumta shi na na isnad tadrisi taswiya ya kau saboda haka wannan isnadi ne ingantacce babu wani wato kura akan ta akan wannan lokacin da muka rinjayar da hadisin Suhail ibn Abi Salih Samman da kuma hadisin Warqa al-Yashkuri shi wannan hadisin mun karanta shi a wancan satin amma kuma da yake wato taubi'i na ubangiji ne a lokacin wannan abin bai riga ban farko ba sai da na ƙara komawa na fahimci cewa wato akwai akwai wato kuskure a wannan magana da muka yi saboda shi wannan hadisin an kisa ɗaya ce hadisin kisa ɗaya ce ka san mu a babban abin da muka ce shine zai yi tayu abu hurairah yana rawaita hadisin ne so biyu kana biyu hadisin zahaba an dukur shi daban abu hurairah yana rawaita shi kan sha ɗaya sha ɗaya ne sannan hadisin takin da uku takin da uku ma hadisin abu hurairah ke rawaito shi wanda ba laifi yake rawaito shi wa daga wurin shi yana ruwatuwa daban sai zama an samu hadisi ta fuska guda biyu to amma wannan kaga wannan ruwaya Abu Dharr ai yana ƙara wato bayanin wannan iskalin cewa shi abin da manzo Allah ya ce mishi shine 33 takbiri 33 tahmidi 33 tahmidi to kaga wannan yana ƙara majalisi ɗaya ne ba zai yi a ce wai manzo ya faɗi wannan ya faɗi wannan ba ko da ya faɗi ɗayan ko kuma a ce ya faɗi duka guda biyu wanda babu wani abu dalili akan haka ko kuma wancan da muka cewa ya faɗa ta kuma kuskure ce saboda haka wannan da ita ce malamai da yawa suka suka faɗi cewa lallai a hadisi mai cewa sha ɗaya sha ɗaya akwai al-ittiraf akwai al-ittiraf kuma watakila shi Abu Salih as-Samman din shine shi kada shi kanshi shine ya sami wannan wato almajin Abu Hurairah watakila shi ne kanshi shine ya sami wato al-ittiraf a wannan a wannan riwaya har dan sa Suhail ibn Abi Salih as-Samman suka dauka wannan fitoyi daga wajensa saboda kamar yadda muka faɗa wata sati shi kan shi su mai ɗin lokacin da aka ba su hadisin hadisin ya da rikita su shi abu sali shi ke ruwaito hadisin a dunkulan shi da bai da fayyace ba su san wani kuma wanda suke ruwaito hadisin wanda ba shi ba kamar su muhammad ibn abi aisha a nan kama a ba allaifi da sauransu da sauransu su suna ruwaito shi wato a bayyane a fayyace amma shi ne za shi ruwaito sai ruwaito shi a dunkule har ma in ba mata ba ya kai sabanin wai me ake me yake nufi shi a ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah a dunkule an aka haka ayi so ɗaya kenan ko ko a mutum ya gama takin da uku daban in yi tahmidi ya takin da uku in yi tasbihi ya takin da uku in yi takbir ya takin da uku to kaga wato ashe shi ruwayar sa ce ake ake da wannan matsala amma ruwayar da ba ruwayar sa ba kowanne suka sun yi ittifaqi dukkan su akan cewa 33 33 ne saboda haka zai zama wato suhail ya yi kuskure a wannan tawili da ya yi watakila ko ya bi ra'ayin babansa ne ko kuma daga gurin babansa ya samu wannan fatawar ko kuma fahimta sa ce shi kuma warqa ibn umar al-yashuri shi ma wato yayi kuskure yanda wato ya abin alban sumai suke ruwaitowa daga wajensa kamar yanda wannan ruwayan ai sumai din ne muka karanta shi kaga abin da yake fada shine 33 a baki ɗayan su saboda haka wato ruwayan cewa wato da 11 din nan gaskiya akwai akwai matsala tare da ita saboda Allah ta'ala ya mana buɗi kuma mun fahimci wato abin da jumhurin malamai suka fada ita ce tafi kamata ta zama daidai sau da ka gani yanzu muna da wato akalla a 33 a cikin sai da tahalili wannan hadisin ya inganta sai kuma muna da kuma 25 amma kuma a ƙara tahalili ya zama 100 wannan shi ba mun karanta wannan hadisin a baya sannan kuma muna da 33 amma kuma a takabiri so 34 shi kuma idan aka yi ba za a yi tahalili ba idan ka ce Allahu akbar so 34 shi kuma to ba sai ka yi wannan wannan la ilaha illallah da ake yi ba sannan kuma na na wannan kuma na hudu shine wato hadisin goma goma hadisin goma goma kamar da makaranta a cikin hadisin Abdullahi ibn al-Amr ibn al-As sai dai shi a cikin hadisin babu magana cewa idan mutum yayi goma goma nan to ya cika shi na 31 da tahlili eh inda da muka yi wannan da'awar amma kuma daga baya kuma baya mun ƙara kallon ruwaya muka ga babu ita saboda ka ba za a ƙara tahlilin ba sai dalili in mutum na son ya goma goma ko yana sauri shi ke sai ya goma goma shi in ya gama kuma ya tashi abinsa ba sai ya yi tahlilin ba wannan shine wato abinda bayanin da muka so mu yi a kan wannan hadisi saboda haka hadisin sha daidai sha daidai yadda da yawa malamai ke faɗa da yawan wasu shurra suna kawo shi a matsayin ya inganta to amma kamar yadda ne muku bayani yanzu in ka duba za ka ga zai ya ce ya inganta saboda a majalisi ɗaya maza Allah ya faɗa manganu irin wannan masu kishin juna to kaga ba zai yi ba dole sai dai guda ɗaya ne daidai kuma guda ɗayan ana da hadisai da yawa da suke mara wannan guda ɗayan guda ɗaya hanya ɗaya ce ake samun kawai ta ɗari to kaga ba zai yi a ɗauki wannan hanyar a ce ita ce za ta zama daidai ba sai dai a ɗauki hanyoyi masu yawa da suka zo suka yi bayani yadda maza Allah wato yake shirye da ya bayar sai dai kamar yadda muka faɗa wannan babu laifi wasu suna gabatar da cewa a yi tahmidi in an gama a yi tasbihi in an gama a yi takbiri in an gama wato kowane in an ɗauke shi sai an gama takin da ukun tukuna wasu kuma suka dauka cewa a za ka gyaruka duka ka dauke su duka a lokaci daya sai ka kai daya kenan in ka kara daukar su duka a lokaci daya kai biyu ka kai su 33 33 so adadin wannan uku uku nan in ka dinga za ka ga 99 kenan wanda wannan shi maka ce shi ma ya halatta saboda babu dalilin wato rarrabewa a ce wancan din yafi ko wannan din bai ba a cewa wancan din yafi wata kila a sauran ruwayi an fi samun haka cewa a yi tasbihi tukuna sana'i tahmidi tukuna ko ai takbiri tukuna amma kuma wannan baya kuma da cewa wata din ma bai halatta ba saboda duka ruwayoyin za su iya karɓar wannan din Allah ta'ala ya taimake mu yau hadisin da zamu shiga insha Allah shine hadisin Aisha malai ce wa ana Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla fi khamisatin laha a'lam fa nadara ila a'lamiha nadaratan فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية, بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي قال الخميص كساء مربع له أعلى والأنبجانية كساء غليظ وانا حديثي دك عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة مازال ياي صلى دوان ما يفي لها أعلام وانا ما يفي ينا دواتو واني انزاني زاني ya da wani zane-zane fa nazara ila a'lamiha nazaratan sai manzo Allah yayi duba zuwa ga wannan zane-zanen wato mayafin nata falamma sarafa yayin da ya ida da sallah qala sai yace izhabu bi khamisati hadhihi ku tafi da wannan mayafin nawa ila abi jaham zuwa wato abu jaham sun dama shi ya bashi kyautanta wato ne bi ambijanita abi jaham amma ku zo mun da wannan ambijaniyarsa ambijaniya wato wani mayafi ne mai kauri shi bai kuma bai da bai da tsada shi kuma wancan abu jaham ne da ya ga yana da kyau kuma wato mai tsada ne ana san sa sai sai manzo da saboda shi mai kamulada fa innaha alhatni arifan an salati manzo da sai ce ta dauki hankali na daga sallata wannan wato tufa mai ratsa ratsin nan wato tufa ce mai ratsa ratsa aka babu zan Allah sai ma nace alkhamisa abinda ake nufi da alkhamisa shine kisa'un murabba'u lahu a'lam wato mayafi ne mai kusurwa hudu yana da kuma wani dan wato zane zane a jikinsa yana da wani dan wato wani zane da aka yi masa ko wata gefe ko wani abin da ya kama da wannan wal ambijaniya kuma kisa'un ghaliyu shi wato wani mayafi ne mai kauri amma kamar yadda muka faɗa bai kai wancan din tsada ba a wannan hadisi dalilin da yasa malam wato anan zaka yi me yasa malam ya kawo shi a hadisin zikirai na bayan sallah me ya munasaba da ya faɗa malamai suna ta wato a ƙara mutum sani wai me yasa malam ya kawo wannan hadisin ko ya yi da alƙalami ne ya ya faɗi shi to amma su malamai suka kokarin kawo hikimar da yasa malam ya kawo shi kaga anan ai cewa ya falan man sarafa yayin da idan qala sai ce idhabu bi khamisati mazala sai bai zikirin ba sai fara yin magana cewa ku tafi da wannan tufatawa sai bai yi wani zikirin ba na astaghfirullah astaghfirullah walle kuma zikirai da tasbihai da ake bayan bayan sallama wai ba mutum mala ya kawo wannan shine wai ka fahimci cewa wato idan wani magana mai sau wani magana wacce take mara yawa magana mara yawa in ta zama ta shiga tsakanin sallaman ka da zikirin ka to babu ne shine mala ya dauko wannan yayi wanda ya kawo wannan wato hadisin wanda sai an sai an ba sa wala sannan ake gane hikimansa amma kaga da da malamai suka ƙara zara ido suka fahimci dalilin da yasa malai ya kawo haka mazala yana sallamewa sai ya magana daga nan kuma bayan yayi wannan abin da za ka kaddara shine ya kuma cigaba da zikiran sa na bayan sallama to daga babu laifi kawai mutum yana yin sallama a wato yana yin sallama sai ya ga wani mutumi da yake son ya mishi magana yake cewa da Allah zan zan yi magana da kai mun fita sai kuma cigaba da zikirin sa wannan babu laifi sannan kuma daga cikin munasabar da wasu malamai ke fahimta shine wato watakila malam ya ƙara kawo hadisi ne saboda ya kawo ya jawo hankalin mai sallah cewa wato idan manzon Allah shi da yasa shi da yake wato ya fi kowa takawa ya fi kowa kuma kamewa da kuma wato cika hushuyi a sallah ya sa wata riga wacce take wato ta dauke hankalinsa dan lokaci kadan daga baya kuma wato hankalin nasa ya dawo ya dawo cikin sa to wato ina ga waninsa ina ga wani saboda haka to ya kamata ko zama wajibi ne mutum yayin da ya sallama sallah shi kuma ya kokari wajen wannan dikiran na ga wasu da sun sallama sallah sai su ga kaman sun gama wajibi bari su tashi su ta abin su to sai shi mala ya kawo wannan saboda ka fahimcewa to in dai har mazalla da ya sa da ya sa wannan rigar shi ma gashi hankalinsa ya ya dan bar wato jikinsa to kai din ma kai ne mai babu aula yayin da ka sallama sallah kuma ka tsaya a wurin kanka tashi sai kai zikiri sai ka yi zikiri saboda wannan ya zama kamar ya cika shi maka tawaya da ka samu a sallanka na rashin kusuri wannan shi ma malamai sun sun yi wannan isharar akan dalilin da sa malam ya kawo wannan hadisi wallahu ta'ala alam hadisi ne ingantacce babu wani iskali mu za mu faɗi fa'idojin sa ko da ma dai ba su ne fa'idojin waɗannan abin da sa malam ya faɗa ba malam da ya kawo shi shine kuma wanda biyan da ya ba haka za a sha fa'idan farko da malamai ke kawo wannan hadisi shine wato musahabbacin mutum ya sa riga wanda za ta sirce mishi al'aura yadda zai sallah da aka samu wannan shine wato karin da kawo manzon Allah an kawo mishi tufa ma mai kyau tufan ma mai kyau aka kawo masa kuma da manzon Allah sai sallah da ita saboda Allah ta'ala da cewa kudu zai tafi inda kulli masjid ku dauki wato ku daukawan ku a ko a da yayin da ku je za ku yi sallah to wannan kaga aiki na manzon Allah wanda ya kamata mu koyi da shi wajen duk yayin da mutum ya sa wani kaya in zai sallah to ya sa kaya na kamala za ga wani lokaci yayin da muka faɗaku afon muka wato zama mun ɓuya daga ganin jama'a muka ɓuya daga ganin jama'a kamar mutum ya tashi a cikin gidansa ko wani abu zai sallah sai sa wani kaya ɗan sharaɓansa ya sa kaya kawai wanda bai abin nan ba to ba haka ya dace ba saboda sallah zai mazana kaga shi yana tunkaran ubangijinsa da cikin kama mai kyau cikin kama wanda yake ya kamata wato ya zama an yaba mushi akalla dai ko da ba ba wannan zai ba ado zai mutu amma kuma ya zama ya suturce duk inda ya kamata ya suturce kare zama ya bar wato wani bangare na jikinsa a bude ko kuma yayi wani shiga shigan da ba zai iya fita waje da ita ba wanda in an ganshi za a ce to wannan wani ko lafiya a sai ya sai ya shiga shiga mai kyau sannan kuma wato daga cikin fa'idoji na biyu na wannan hadisi shine wato halaccin sanya wato riga ko wani mayafi wanda yake da dan ratsi ratsi wanda yake da dan sai zane zane sai dai abinda ba a so shine kare zama zane zane zane na gunki wannan kaga muna da hadisi hadisi a cikin as-sahihai da hadisin Aisha zalla ya hada ma wato ai ado da da riga ko kuma wani tufa wanda take akwai ratsin gunki a ciki bazalla labuli kai da shi amma da kuma zalla sai bai bari ba sai ya keta su sannan kuma daga cikin abin da malamai ke kawowa shine kar a sami a cikin tufa akwai wani wani zane ko wani rubutu na rashin kunya ko rashin mutunci za a ga akwai su daga cikin kayayyaki da matasa ke sawa za a gani akwai wasu rubutu za a gani ba wani wato babu babu zuci a ciki wani rubutu ne aka yi na rashin kyautawa kuma sai mutum je ya sayo rigan aka kuma ya dinga sawa to duk wanda yake da mutunci shi kuma ya ganka zai ji miji daɗi ba to wannan kuma shi ma malamai suka yi haji suka ce bai dace ya sa wani kaya wanda ke akwai fasikanci a ciki ba balle kuma kayan da mutum zai sa wanda ke ba ma fasikanci ne mai karami ba babban fasikanci wanda ga sa kaya sai ka ga irin ba aka yi rashin sa'a irin masu hoton shaidan din ne sai ga sun yi wani alama kaho da wani abu haka da sauransu kaga wannan da yawa suna sawa mu sani ba eh wanda kuma muna abokan dan gani za ka ga gashi alama lalle shaidan din aka yi to kuma aka ga wannan duk da bai sani ba to amma ya kamata in ya sani ya zama bai daya cikin kayan da yake sawa wani kuma za ka gani wani wani abu ne aka sa na shi a bashi abin da ya ga dama irin kawai so yake zama shi free yana sanya rayu a free society yadda ake faɗa ko ya ce shi a free man ko wani abu irin wannan dai wani abu da yake nuna wani shi zai iya rayuwarsa shi kaɗai bi ma'ana dai so abin da suke nufi shine ma yi ma addini tawaye to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata kuma mu rika kula ko da mutum zaka sa wani kaya wanda ke akwai wani ratsa ratsa a ciki to kar ka sa wani kayan da yake akwai sa abu Allah ta'ala balle kuma mutum ya je dauko wani kaya wanda ke akwai tafikin cross kuma kaya cross a addinin wasu ne wasu ne ko ya dauko kaya wanda yake an riga abinda aka sani shine wannan kayan na wasu masu addinai daban kuma ya shiga irin nasu to kaga wannan duk yanda bayan da za a yi za ka yi wato ka kubuta daga bakunan masu mutanen kirki za su wato abin da ɗinka ko kuma ya zama a cikin riga akwai wato waƙaha waƙaha shi ne wani wani abin rashin kunya wato da an gani an ga wani bai da bai da mutunci sosai kamar yayi wani wainak da ake faɗa riga mai irin waye da kin nan za ka tayi wani haka ta yi sauka a galibi fasikai suke suke sa wannan kaya saboda wato su dinga talata fasikancin su to mu za ka gani da ana an zo kai baka sani ba ka sa to in baka sani ba wannan ba ba da kai ake ba amma dai ya kamata kuma a tsaka kulawa din kwarai da gaske hatta hatta wato wani labarai in za a yi tunawa ko kuma wanda ya san labarin hatta akwai wani lokaci da na tsammanin koyon kwallon ne aka taɓa musu wani jesi haka a ciki sai aka musu wannan waye da ƙin daga baya dole mai da shi aka yi saboda an ce ba za su zama role model ba za su zama wato masu ba da babban misali ba ga al'umma ba saboda wannan yin wannan waye da ƙin kaga yana nuna kamar wani abu a bit sexiya haka yana nuna kamar wasu kamar wato san badala da sauransu tunda mutum ya bar ibdin shi ya bar wani abu kaga ba zai yi wani sadaka canza shi aka yi to in har zama hatta su kansu yan duniya din wanda wannan sana'ar duniya su ce kawai suke yi suna kokarin kauce wa wani to kai na ga kai da yayin da zaka sallah kaga wannan shi yafi cancanta sana'a abu na uku da malamai ke kawo wajen maganar fa'idan wannan hadisi shine wato halaccin mutum in wani abu ya ya ga yana bukatun ya daga kai ya kalli ya kalli kamar yadda aka sani sunna ita ce mutum ya kalli inda yake sujada sunna yadda mutum ke sallah shine ya kalli inda yake sujada to amma in wanda dalili ya sanya ya daga kai zai kalla wani abu babu laifi ko kuma wani abu ya zo gittawa haka sai dan ji hakan sai daga kai ya kalli shi ne ci gaba da sallah wannan shi ne azabatul azira wani wato gani wani daga kai da kai ka kai kallon ka zuwa ga wani abu wannan babu babu laifi mutum ya daga kai sannan ƙara su da kai babu laifi kuma wannan ba ta ba ta sallah sabanin wanda za a ga shi yana ɗaukar wani abin babban al'amari za a ga ya wani wuyan shi baki ɗaya ya matsa ita da da kirjinsa wai shi ba zai daga kai ba a'a wannan maza da ya fi kowa tawawa amma kaga jida haka ai kaga ya kalli wannan abun nan sannan kuma wato abinda abu na gaba da malamai ke magana shine wato halaccin mai da kyauta halaccin mai da kyauta da kuma mutum ya karbi abinda bai kan kyautan ba saboda wato ya dada ma wanda ya bashi kyauta mutum wani ne ya baka kyauta to kai kuma kai a yanayin yanayin salon rayuwarka kai ba za ka ji daɗin irin wannan ko ya baka wani abubuwan mai tsada wanda ka na malami misali ko wani babban kai kuma sai ga abubuwan yana wata yan wani kyalli haka kai ya dame ka to babu laifi ka je ka maida mishi amma ka ce baka wani wanda bai kai shi ba eh kaga wannan akalla zai sanya ya ji daɗin shi kar ka maida shi ya zama an rabbana baki da ya zama shi bai amfana da kai ba saboda ya baka ne saboda samu lada mazala saboda kar ya zama shi wani abu jahan bai ji daɗi ba sai ce to ya ka bani wannan mai arhar ni ta fi mun amma kai ka rike wannan wannan mai tsada din malamai shi ma wannan sun faɗi shi a matsayin wato fa'ida sai dai abin da malamai ke faɗa to shi mazana in ji ta ta wato ya dauki hankalinsa ta fuski hankalinsa to misa ya mai da mishi da shi inda mazana dai ya fi abuja ta hawa ai da sai ya ce kawai a kai ka je ka kona wannan rigar ko na abu kamancin haka to kaga to kaga ne manzo Allah shi ba zai ba zai ce a aibanin dukiya ba saboda ai wannan sa wannan abin ba haramun bane ba zai sa aibanin dukiya ba sannan kuma ba dole bane ya zama ya bashi ne saboda shi ma ya sanya ta wataƙila ya sanya ta ya sallar ita wataƙila ya bashi ne ya rika sanya ta amma zai sallar ya kauce daga gare ta wanda kuma kaga duk zai iya yi ba ko kuma ya bata saboda ya sayar ko dai wani abu makamacin wannan amma dai mazala shi ba zai bashi saboda ya sallah ba bayan shi baya gashi ta fuji hankalinsa ba zai bashi wannan ba ko kuma wataƙila ma ya bashi ya sallan wataƙila shi saboda ya saba da sata ila dama ya riga ta so ya saba da sata shi baya jin komi shi kuma zalla dama tana dama shi ba wannan kisa din kusan daga yaman ake zuwa mishi da ake zuwa musu da ita to kaga shi bai saba da ita ba saboda aka kawo mishi shi ma sai ga ba zai baya son ya amfani da ita daga cikin fa'ida da malamai ke kawowa shine wato halaccin mutum ya amshi kyautansa idan aka dawo mishi da ita in ta karba shi ya nema ba kawai wani ya ce ya kaba kyauta ce yanzu na dawo maka da shi kuna baka kyauta babu laifi wannan wato razani da aka yi akan cewa ruwan da ya koma ka ya koma ka kyautan shi kamar wato kare ne amisa ne kuma zuwa ga amansa bai shafe shi ba saboda shi ba shi ya nema ba dawo mishi da shi aka yi babu laifi kuma a sa shi mai amfana da shi wannan wato abin bai shafe shi ba koda ba musanyawa na koda ba musanyawa bane koda bai bada wani abu a madadin sa ba wannan duka duka babu ne sannan kuma abu na karshe shine wato halaccin ko kuma mustahabbancin mutum ya cire duk wani abin da zai zama ya dauke hankalinsa a sallah yayin da yake sallah a gaban sa za ga wani lokaci wasu za ga in ka je gidansu a gabas inda ake kallon ake ake ake kallon wato alkibla din sai sa wani wawa yake hoto ko sa wani agogo mai dan kyalkyalli ko su to duk wani kaga ba daidai ba daidai bane a sai ka sashi a gefe damu da haurinka ko kuma bayan ka inda ba zai dinka dauke hankalinka inda kake sallah haka zalika in agogo ne ma wasu malamai kamar Abdullahi dan Umar shi yayin da sallah ba ya san a sa mushi wani abu a gaba hatta yi akwai agogo za ka gani wani agogo mai kama da dai maka ka in ya aka inda zai je rana ko ana haka haka za ka je na wani kyalkyalli to shi kashi wannan inda zaka shiga ka wato zaka je masallaci da shi kaga yana wannan kyallin kaga wanda ke gefen ka da hankali shi zai babu laifi sai ka dace da shi sashi a juhu in kaga maka ka dawo da shi haka zalika waya waya akwai wayan da in aka zo aka aje ta anan sai mu za mu zama yan kallo kuma to duk wannan kaga wannan dole zaka tsaya ka kalla kuma an tana kyalli kaga da hankalin mutum zai yi wannan to babu laifi idan waya ce sai kife ta kaga wannan dan kyallin da take yi ba za ta yi ba in kuma zai iya sata a juta wannan duk ba duka babu babu laifi almuhim dai shine kar a sami wani abu da zai dinga dauke mishi hankali yayin da yake sallah wannan wato su ma malamai sun yi wannan sun yi wannan magana wannan shine wato karshen abinda abinda wannan hadisi yake da shi na na fa'idoji sai za mu shiga babi na gaba babul jam'i bayna salatayn fi safar babi da ke magana akan wato hada sallah guda biyu a cikin halin tafiya a hada salloli guda biyu a cikin halin tafiya kamar da aka sani ana hada sallan azahar da al'asar ana kuma hada sallan magariba da isha ana hada waɗannan salloli ga bukatar tafiya ko abin da ya kama da wannan kamar da za mu zo magani malai ce an abdullahi ibn abbas na radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati adh-dhuhri wal 'asr in kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha wani hadisi daga abdullahi dan abbas ne Allah ta'ala ya da su duka su biyan kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazba'u fi safar bazalla ya kace yakan hada salloli guda biyu a halin tafiya baina salati dhuhri wal asr tsakanin sallan azhar da al'asr idan kana ala zahri sayr idan wato ya yana tsaka tafiya in yana tsaka tafiya yana hada waɗannan salloli guda biyu wa yazba'u baina al-maghrib wal isha suma kuma yana hada magriba da isha wa haka wato abdullahi dan abbas ya ya faɗi ya faɗi wannan hadisi kaga nan amma ya ce idza kana ala zahari sayri sai yana tsakar tafiya din wato shi kaga nan hadisin a zahirin sa kamar yana magana sai idan ka shiga halin tafiya din ba wai sai in ka in ka sauka ba in ka sauka a zahirin wannan riwaya kamar ba a ba a so ka ka har sallah misali ka je inda zaka je kai yana cin kai musafiri ne ka je wani gari ka dawo dan kwana biyu ka je ka dawo amma kuma kwana biyu kwana biyu kawai zaka ka dawo misali to in ka sauka zahirin wannan ruwaya shine idza kana ala zahri sayrin shine kai ba za ka hada sallah ba sai dai ka kasar ila an fahimci shi wato wannan zahirin wannan ruwaya muka ce zahiri saboda akwai wasu maganganun kuma sai idan kana cikin tsakar tafiya din ka shiga tafiya din ba na wato ran da zaka tafi zaka tafi za ka haɗa sallah ran da za ka dawo za ka haɗa sallah amma ran da ka ɗan tsaya ɗan kwana biyu nan da kai ba za ka haɗa sallah ba sai dai kasar kasar wannan yana nan wannan ba shi ake magana ba yanzu ana magana a haɗa sallah ne wasu kamar da muka ce haka suka fahimta cewa idan mutum ya zama nazir ya zama ya sauka to ba shi ba zai haɗa sallah amma idan ya zama jaddata safar shine ai idan kana ala zahari sayrin din yana kan halin tafiya yana kan abun hawansa to shikenan shi wannan zai haɗa sallah a ila iyaka da akwai sabani wani ya ce jam'u taqdimi da ta'khiri duka wani ce jam'u tahiri za a yi bane jam'u takadim wani ma kamar su abu hannun suka ce su ma ba ba za a yi jam'un ba ba sai a arafa ko muzalifa wanda ka gani sun mata to abinda za mu fara magana shi ne wato wannan jami'i da za a yi za a yi jam'u takadim da ta'akhir ne ko za a yi jam'u ta'akhir ne kadai ko za a yi jam'u takadim ne kadai jam'u ta'akhir shi ne wato lokacin sallar azahar sai yin sallar azahar da lasar dita kaga na huta jam'u ta'khir shine lokacin sallar la'asar in yi azahar da la'asar dita saboda haka zan jinkirta sallar azahar kenan kamar yanzu idan mun tana sai jam'u taqdim mata biyu ne sai a magriba da shi da isha in kuma a yana sai jinkirta sai ya bari sai can wataƙila ba ta nuna sosai isha sai ya zo ya kuma yi magriba sai da isha to wannan duka malamai akan a wannan babu akwai manganu kan wannan saboda kowa ya bada fatawa gwargwadon da hadisai suka zo masa idan mutum hadisin jamu taqdim ya zo masa to sai ya bada fatawa jamu taqdim idan hadisan jamu ta'khir suka zo masa sai ya bada fatawa jamu ta'khir in kuma duka ta su zo masa amma kuma yana ganin wani shi hadisin ga yana da wani abin da yake nufi yana da wata manufa yana da tawilin da yake ma hadisin kamar su abu hanifa shi wasu gaji wani wato fatawan daban suna yin jam'ar suri kamar da za mu zo mu magana to su a imamu ahmad imam sufyan ibn sa'id at-thauri daga cikin manyan manyan malaman kufa da ake da su a wannan al'ummar da kuma su shafi'i da su imamu ahmad da su daga cikin manyan malamai su suna tafi akan sun tafi akan cewa ya halitta a jam'u taqdim da akhir duka kawai zabin ka ne idan kana so kai jam'u taqdim ɗinka idan kana so kai jam'u ta'khir ɗinka duka wannan babu laifi kaga wannan to magana ce ta fata wanto malamai da yawa ba malamai ba malami ɗaya ba tun daga sahabban kuma aka aka samu haka ba magana ce ta ta wasu wanda suka yi sabon bincike ba a wani shi wai sabon bincike ne wannan shi bai ba wai shi bai gane jamu ta kadim ba wajen me zaka yi sallan asar ba lokacin ta ba ai sai dai ka bari ka wani ka ka tsananta in kai baka da fahimta fahimta sai ka mutane su da suke da fahimta aka san fahimta ka sai su yi kayan su amma ba sai ka matsa mutane ba sai maganar al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri babban tabi'i kusan in aka kira Sa'id ibn al-Musayyib ana cewa to ba wanda ya kai Hasan al-Basri falala kwarai da gaske da babban abokin nasa Muhammad ibn Sirin da shi Abu Hanifa da kuma almajiran nasa guda biyu Abu Yusuf da kuma Muhammad ibn Hasan al-Shaybani su sun tafi akan cewa ma su jam'u al-jam'u bayna salatayn su bai mahalta ba sai da arafa kawai sai abu zalifa saboda an samu matsala karar yayi wannan amma su kawai dan kana cin hal tafiya kaga su wato aikin haji shike sanya kai ka har sallah kenan su ba tafiya ba su tafiya su su ba ta cikin abin da ke sa a hada sallah sai dai al-nusuk sai dai al-hajj sai dai haji da aka ce musu su almajan abu hanifa aka ce wato ku me hujja ga hadisai sun zo sai suka tawilin hadisin akan jam'u suri jam'u suri shine wato idan mutum ya tashi sai ya jinkirta sallar azahar idan ya jinkirta sallar azahar ba zai yi ta ba sai a ƙarshen lokaci canji da ya gama to wani la'asar ya shiga sai in yana gama kuma sai ya ƙara kabar sallar sai sallar la'asar ɗinsa kaga kowanne da ya yi sallar ya tallaci sallar alƙar lokacinta to wai na musu da yake cewa mazala wai ya haɗa sallah su a fahimtar su shi ne mazala wai kamar ya jinkirta sallar azahar ɗin ne sai da ya bari ta hannu sosai saura kaɗan ta fita sai ya zo ya sallah ya zo ya sallah azhar to daga nan kuma sai ya zo yana gama sallah azhar kuma dan bayan yana daga kai kuma ya ga da asar tayi shikenan wato sai ya wanda kaga wannan ne da wahala gaskiya wannan kwarai daga cikin wahala kuma ai yana buƙatar sai mai ilimi ba sai ilimin ba ba kowa ba yana buƙatar sai ka dinga wani kalle kalle kana wani gwaje gwaje duk wannan kuma ya ci karo da wato sauki da addini ya baka shi wannan jami'a an baka saboda sauki ne kai kuma yanzu ka zo ka ce wai a ka ba shi wani wato doka mai wahalar gaske wajen dan bukata wajen masu ilimi ma wahala zai musu balle kuma abawan jama'a da wannan zaka rika gane a wato diya yadda ka ga shari'a shari'a musulunci kaga mai iya dabbaka ta kawai su ne wasu kaɗan daga cikin mutane kaga wani malami ya bada wata fatawa mai wahalar dabbaka ta dabbakawa wani kuma malami ya bada ya bada fatawa wanda ke yana da sauki kowa da kowa zai iya yi to ka dauki mai sauki ya fi da makasid na shari'a saboda wannan shine wato makasudin shari'a musulunci Allah bai sanya mu da kunci addini ba kawai shi wannan fatawan tasa kuskure ce kawai kaulan wahida sai masu cewa kawai su sun sai dai ai jamu ta'khir babu jamu taqdim kamar da ibnu ibnu hazm zahiri kuma ɗaya daga cikin ruwayi da ake da su daga imam malik malik imam malik bin anas shi ma ɗaya daga cikin fatawoyinsa shi yana cewa sai dai ai jamu ta'khir amma kai ai jamu taqdim duka kowane kamar da muka faɗa akwai hujjojin kowa amma dai abin da yafi inganci shine wato maganar farko halaccin wato a jamu taqdim da jamu ta'khir wannan zabi ne na mai tafiya in zai tafi ya halatta lokacin azhar ya hade su duka ya halatta kuma lokacin kuma la'asar kuma ya gada ma ya jinkita a zahar din ya haɗe su duka ya halatta lokacin magariba ya haɗe ta da ishanta ya halatta lokacin wato sallan isha ya haɗe ta da magariba duk wannan babu laifi ko da ya gabatar ko ya jinkitar shi maganan abu hanifa to kaga shi kanshi ya ma ke da shi kowa da kowa mu ne ma san lokacin lokacin sallah ma shiganta ba kowa ya santa ba hatta su kansu masu ilimin wani lokaci za ka gani a in ya riga saba da wato lokutan garin su in ya je wani garin shi ba kuma sai zama ami sai zama gaba gari sai an gaya mishi sai an gaya mishi to shi kuma wato kaga wannan ya zama yana da wahala ita kuma wannan wannan jami'i a jam'u bayin salatain shi kuma rukusa ce ita kuma rukusa ce wato rukusa aka baka to ita kuma rukusa wato so ake kowa da kowa da wanda ya sani da wanda bai sani da ba kauye da dan birni kowa ya daba kasu Allah ta'ala yana cewa wa ma ta'ala alaikum fi din min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba sadaka lalle wannan fatawa na su Abu Hanifa Allah ya ji kansu a fatawa ce mai wahalan gaske abinda zai sanya zaka zama ta gadan maka da wato tsanani wajen kidadan lokaci din saboda kaga shi kai kan kana cin tafiya ka dinga wani tsayawa ke da lokaci yayi to tsaya a duba a gari lokacin sallar azhar yanzu ne za ta fita to yanzu ne za ta fita in kuma aka kuskure ka gaba ko ka gaba ta fita ka ga yanzu kuma sai an jira kenan to kaga wannan bai zama yayi yayi daidai da makasudi na shari'a ba saboda haka gaskiya wannan ba zai zama hujjar da suka kawo ba zai zama hujja wanda yake ya kamata a dauka ba a dalilin shi kuma wato cewa ya halatta a yi jam'u taqdim da ta'khir duka wannan duka ya halatta hadisai ne aka samu daga wasu daga cikin sahabbai sahabbai daga Anas bin Malik daga wato Mu'adh ibn Jabal da wasu daga cikin sahabbai ma da Ibn Umar da sauransu duka sun ruwaito cewa manzo Allah a wasu lokuta ya yi jam'u taqdim a wasu lokuta kuma ya jam'u ta'khir a lokacin yakin tabuka ya a wasu lokuta ya jamu taqdim a wasu lokuta ya jamu ta'khir a yakin tabuka yakin tabuka kusan yaki wato yaki ne da a cikin shi akwai ba yakin ba amma abinda ake malamai ke fitarwa na wato koyarwa da manzo Allah ya bayar a wannan yakin suna da yawa kwarai da gaske saboda haka wato wannan yaki yana daga cikin hujojin malamai da yawa wajen wasu fitowi da aka bayar ba daidai ba tun daga kan wato yaushe ake yin kasar ya da kwanaki ko bai da kwanaki daga kan shi kashi wannan hada sallah din daga kan kuma wato adadin kwana za a rika yi ana ana hadawa da ire-iren su da ire-iren su dalilin wato halacci shine hadisi da hadisin mu'adh kamar da na faɗa akwai hadisi da mu'adh ibn jabal ya rawaito imam malik ya fitar da shi ta hanyar shi abu dauda da imam ahmad duk sun fitar da hadisi daga abu zubair al-makki daga abu kufail ya ce mu'ad ya gaya mashi cewa manzan Allah a yakin tabuka idan ilkana idarta hala kabla an taziga shams idan ya tashi zai tafiya kafin rana ta zawadi wani lokaci a kharar zuhura tun da lokacin azalar azalar ta yi ba kafin rana ta zawadi ne ya tashi zalin ila ya dan yada zango ne to ya tashi zango ya tashi zai ci gaba tafiya to da mutum an tashi kuma lokacin kuma rana ba ta zawadi ba to shine yake cewa akhara dhuhra sai jinkirta sallar azhar hatta yajma'aha ila al-'asr fa yusalliha jami'an sai ya ta ya hada su tare da sallar asar sai ya sallace su lokaci daya kaga wannan wace ce kenan jam'u ta'khir ce jam'u ta'khir ce wa idan ta halaq ba'da zaghi shamsi idan kuma ya ya tashi a lokacin da zai tashi da zai tashi ya ci gaba tafiyarsa rana ta riga ta yi zawai daga wacce sallar azhar ta yi salan zuhura wal asr jami'an kuma sara sai sallaci azhar da al'asar sai tafi abinsa kaga wannan jam'u taqdim ce wasu sun kokarin cewa wannan magana wannan wannan wannan wato karin da aka yi nabi nan saboda wasu daga cikin ruwai marwata ba su kawo ba kamar imamu tirmidhi ya nemi ya abin amma duk wannan ba zai zama hujja ba saboda shi wannan hadisi ba mu'az ne kadai ya rawaito hadisin tabuka ba anas bin malik ya rawaito shi ma kuma hadisin ingantacce ne saboda ka magana a ce qutaiba ya yi kuskure yadda ya faɗi wannan ya ce wa mazala yana yin jam'u taqdim din wannan ba ba daidai bane kamar da wasu malamai ke faɗa aka ce wa kana idan ta hada qabla al-maghrib in kuma ya tashi kafin magariba kafin rana ta faɗi akharaha sai jinkita ta tayi salliha ba'da isha har sai sallace su tare da isha wa idan ta hada ba'da al-maghrib in kuma ya sida rana ta faɗi ajjala al-isha wa sallaha ba'da al-maghrib sai gaggautar sallar ishan sai sallaci ta tare da magariba kaga dai wannan akwai jam'u taqdim akwai wato jam'u ta'khir to haka magana a ce wai wannan wai babu su wato sai dai jam'u taqdim kadai ko jam'u ta'khir kadai ba zai hada a yi duka aiki da sunnan ba wannan bai taso ba idan ma wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas a dunkule yake amma kuma hadisai na Mu'adh bin Jabal hadisin Ibn Umar hadisin Anas bin Malik sun sun fayyace a sannan kuma a hadisin Anas shi kuma ga yanda ya faɗa yake cewa kana idan tahala qabla an taziqa shams idan ya wannan shi kaga shi ma irin ma yanda ma mu'adhin ya faɗa idan ya tashi kafin wato rana ta ta zawali akhara dhuhra ila waqti al-asr sai jin ta sallar azhar zuwa wato lokacin sallar asr thumma yajma'u bainahuma sannan daga ba sai ya hade su ya sallaci su a lokaci daya wa idza zaghat in kuma ta riga ta ta ta zawali sallar dhuhra sai ya sallaci azhar thumma rakiba sannan sai tafi wannan sallar dhuhra a wata riwayar ana take cewa sallar dhuhra wal asr thumma rakiba sai salaci azhar da al'asar din sai kuma ya ci gaba da tafiyarsa wannan ruwayar Isma'il ya fitar da ita daga al-Firyabi daga Isa ibn Rahawiya daga Shabab ibn Sawar daga Anas sadaka sanadi ne da yake da inganci ya tabbata kaga anan wato ya tabbata wato ma'ahada duka guda biyu sabanin wanda ya ce shi ba za a hada wanda ya ce ba za a hada magana shi bata da bata da bata da karfi ko kuma ya keɓance sai da a jinkitar ko kuma a gabatar a duka ya halatta a jinkitar da halatta a gabatar ya halatta lokacin sallan azhar yi azhar da magdal asr ita ya halatta kuma lokacin sallan wato a lokacin sallan al'asr in halatta da sallan sallan wato azhar da banyi ba ya halatta kuma lokacin sallan magriba in halatta da sallan ishata ya halatta lokacin sallan isha kuma in halatta da sallan magriba wanda banyi ba duk wannan ya riga ya halatta saboda aiki na manzon Allah da ya nuna cewa yayi duka guda biyu na da lokaci to to kaga wannan yana abin da yake nuna wa to halaccin duka guda biyu to yanzu sai wannan ruwayan da ake da shi a idza kana ala zahri sayri idan yana wato tsakar tafiya shin wannan yana nuna cewa wato mutum ba zai ba zai hada sallan ba sai yayin da yake cikin halin tafiya ko amma in ya sauka ya zama nazir ya riga ya kai inda ya kai ya zama dan ya dan ya gama ya biya bukatar sannan ya dawo gida wai a wannan halin ba zai iya hada sallan hada sallan ba wannan wato shi ma magana guda biyu malamai suke da shi da suka yi akan cewa wasu suka yi cewa a'a ba zai ba ba zai hada ba saboda me saboda nan idza kana ala zahari sayri kaga wai yana tsakar tafiyar sa wannan amma maganan kamar da sauran malamai suka faɗa magana ce wacce take akwai kuskure saboda wannan hadisi baka dauka hadisi guda ɗaya ka aiki da shi sai ka ka taro hadisan duka to shi hadisin mu'adh ibn jabal imam malik suka shi a cikin muwatta wannan hadisi ne da muka karanta yanzu da imamu abu dauda da kuma imamu ahmad da sauran manya-manyan malamai duka sun fitar da hadisin daga cikin lafazin hadisin an samu mu'adhi ke cewa lokacin aka yada zango sai maza Allah ya fito ya sallaci sallan azhar da al'asr yace thumma dakhala sannan sai ya kara shiga khaimarsa kenan rumfansa sai ba lokacin ya tsaya wato ya huta kenan فصلى المغرب والعشاء جميعا سي عرفت ثم خرج سن عرفت فصلى المغرب والعشاء جميعا سي صلى صلى المغرب والعشاء تاري kaga magana a ce annazil banda shi wala wani ba ta da rauni eh shi sa malamai ibn abdul shafi shi ne ke cewa kaga wannan ba zai yi a ce mazala ya wannan aiki ba face yana yana cin halin zama ne ba yana cin halin tafiya ba yana cin halin zama shi wannan idza kana ala zahari sayyidin da Abdullahi dan Abbas fada saboda galibin hada sallar ayi a wannan lokacin yake zuwa sai dai shi abu akwai abin da kuma su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suke fada suke cewa shi hada hadawa rufusa ce rufusa kuma an fi bukatar ta lokacin da kake da bukatar rufusa idan mutum ya riga ya zauna ya riga ya yi baccin sa misali ya sarara wataƙila ma idan saboda a ɗauke mishi bakunta in ya je wani gari ne da ɗayan uwansa su ce a zo a je a ɗan yi wani yawon ɗan buɗe ido abinsa kaga ya huta kenan shi ne suke cewa a mustahabbi a babinsa shi ne kar ya haɗa ni shekhu sa'ibu taimiyya ya ce mustahabbi a babinsa kar ya haɗa saboda shi bai da buƙatar shi a lokacin amma da in ya haɗa ya halatta ila an fahimci magana guda biyu ita in ya haɗa ya halatta amma kuma dai mustahabbi a kasa shi ne kar ya haɗa saboda mai saboda kiyaye lokaci kiyaye lokacin sallar nan shi bai da matsala kiya amma kiyaye lokaci wannan an fi bukatar ta inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta wannan shine wato fatawa da wasu daga cikin malamai suke cewa wannan kuma shine fatawa ne Imam Muhammad da kuma galibin sahabban sa sa galibin wato almajiran sa da suke da suke da suke bada fatawa a mazhabin sa suke cewa to musahabi ga wanda ke cikin halin tsakar tafiya an fusa shi ya hada amma shi wanda ya sauka shine kar ya hada in baya bukata in yana bukata kuma ya hada wato sai ya zama wato an wato ita bukata ita ce take zama take take zama mai hukunci in kana bukata ka da ko baka bukata shikenan amma dai wannan magana ce da muka da muka ce magana ce tasu wasu daga cikin malamai suna ganin dai kana cikin halin tafiya kawai shikenan kawai ka hada abinka to wannan shine wato abinda abinda malamai ke faɗa sai sai sabani da suke da shi akan cewa to wai me yake sa ma shi take hada sallar ne me yake sa a hada hada sallar tafiya ne ke sa hada sallar kadai ko kuma wato tafiya wataƙila hada ruwan sama wataƙila hada rashin lafiya wataƙila kuma har da kuma wato sai kuma aikin haji wannan ijma'a kowa ya yarda cewa aikin haji ya lokacin da aka tsayu a arfa da kuma muzalifa da sauransu ana hada sallah a watan wannan ijma'a ne amma inda ake da sabani shine hada sallar ana hadawa bai dalilin hada sallar nan ne a safar ne tafiyar ko kuwa a'a wato ruwan sama zai shigo ciki ko ko a'a dunkule shi ma kawai a ce kawai raful haraj cire mutum kunci da aka ce cire kunci kaga abu na da garfadi idan ba aka ce cire kunci mu kanmu yanzu yayin da muke wani yanzu yanzu yayin da muke muke karatu karatu mukaddara lokacin yanzu magarba ba ta yi ba amma na zo kan wani gaba wanda yake wato ba zan iya tsayawa ba idan na tsaya wato wani zai dauki katin ba daidai ba to in ba ana magana raful haraji fa ya halitta mu hada eh saboda haka sai a dan wuce sai a zo lokacin isha sai a sai a hada wannan duka fahimta ce na malamai a babu wanda ba a yi ba za ga yanzu akwai sabbin fatawa da ake da ake fada cewa a game da ruwan sama yanzu kuma sabon fitawa ta kara fitowa musamman me dawo da mazan musallar ba daga da can ina ganin kamar da an gama ta amma kuma da aka je sai daga abin ta kara dawa sabuwa ba musamman wancan wato daminan bara da kuma wancan ba kawai sai daga masalar ta dawo sosai wasu daga cikin wasu daga cikin malamanmu ne ba sai daga sun dawo da masalar suna ta suna ta magana cewa su hada sallar su musu gamsu ba su a bari idan in dai har wani hadari ba aka gani kawai to shikenan wai a kar a hada sallah idan in ya so ruwan saman ya ya zo ba iya dawowa ba sai shi mai ladani ya zo ya ce a nasu lufi da hali ja shi kenan ku je ku sallah karku ba sai fito ba yace ai wannan ya fi daidai da wato ai aiki da hadisan duka amma dan me zai sa bai wato kai ka zuba a wani abin da yake wahami ne ba sani ma zai zo ko ba zai zo ba kawai ka da sallah saboda wannan to wannan gaskiya ba mu ba kan wannan fatawa muke ba wasu daga cikin malaman sun faɗa wannan magana amma dai ba gaskiya mun saba musu a wannan fatawa abin da zai nuna maka haka hada sallah a Abdullahi dan Abbas wannan shi ne babban hadisinsa yana cikin musulun daga cikin malaman yan uwa shi yake cewa a wannan hadisin ya yi mushi wani fahimta yana cewa duk hujja ku kenan hada wannan hadisin Abdullahi da Abbas hujja ku kenan to ko hujja ne a sarrafa hadisin Mu'adh din nan hadisin Mu'adh a shi ma akwai inda ya magana cewa wato haddar ruwan sama banda tsoro har da ruwan sama za a iya hadawa kaga maganar ruwan sama ta shigo ciki illa iyaka dai abinda duk wasu ke ke kawo wani sharadi amma da malami ba suna kawo sharadi ne na cewa wai dole dole sai sun cika wannan ba a ce duhu a ce tabo a ce sai idan baka ganin gaban ka ko wani baka mutum wannan wannan duka malamai suna kawo dalilin da ke sa a hada ne amma ba suna iyakar cewa ba saboda galibi waɗannan dalilai suke sa dama aka adawa ai in aka yi ruwan sama sabanin wanda shi duk wannan abun da ya kawo amma ba wai ana isan ayyaka ce da a cewa dole sai an ga duhu ya hadu sai a cikin daya sai ta ya hadu to biyu sai kaza ai kaga wannan ba kan shi suke wannan magana ba shi yasa Abdullahi dan Abbas yazo ba da ba da hadisi shi wato asalin hadisi inda yake Abdullahi dan Abbas yana ba da karatu ne katu ke bayarwa sai lokacin sallan sallah ta yi to ko dai maga ko ina tsammanin magariba sai bai yi ba sai kuma ka san yadda wato ake yake da kwarjini wajen wajen ɗalibansa ya da ɗalibai da yawa wajen habar al'umma kace habar al'umma shakundum na wannan al'ummar bayan sahabbai manya dai shi to shine hatta su Abdullahi dan Umar da manya-manya sahabbai da suke da lokacin sau'insa gaskiya suna tsara ma Abdullahi dan Abbas kuma ga wanda yake fahimtar yadda Abdullahi dan Abbas ke fatawa wato gaskiya ba za ka hada shi da sauran sahabbai sau'insa ba Allah ta'ala ya mishi baiwa kwarai da gaske to sai Abdullahi dan Abbas da suka suka masa kwarjini suka kasa yi masa magana cewa lokaci yayi to sai aka samu wani mutum ya haka shi ya keka shi ya tashi ya jara'a ya ce wai Abdullahi dan Abbas lokacin sallah yayi ba za ka zo ka bari ya sallah ba to shi amsar da Abdullahi Abbas ya ba shi sai kansa mishi magana yace kana koya mu sunna ne a tu'allimuni sunna kana koya mu sunna ne yace wallahi manzo Allah yayi hada sallah ba tare da tafiya ba ba tare da tsoro ba ba tare da kuma ruwan sama ba kaga din dalilin da yasa da yanzu ake tarihi ma ake cewa ana hada sallah saboda su shi Abdullahi Abbas ya ce ba ba su bane amma bai ce ko manzo Allah yayi sallah haka nan ba kamar da wasu ke fahimtar wai Abdullahi dan Abbas daga cikin malaman mu wai yana fahimtar cewa Abdullahi dan Abbas wai kamar yana cewa manzo Allah ya hada sallan haka nan ne wataƙila shi bai fahimci abin bane a lokacin da ya faru saboda shi yana yaro ba haka bane abin abin ya faru Abdullahi dan Abbas cewa aka yi me manzo Allah ya nufata da wannan sai ce arada Allah yufrija ummatahu abinda manzo Allah ya nufata da haka shine kar ya sanya ma al'umma sa kunci Abdullahi dan Abbas wannan ai fikihu ya baka wato idan akwai kunci to a hada in babu kunci kar a haɗa in dai babu kuma kuma wannan abin da abdullahi abbas ya faɗa su wasu daga cikin malaman da suke cewa ba za a haɗa ba kuma sun manta kuma ai a cikin hadisin babu inda aka ce bar lafiya shi ba ya haɗa amma su imam malik sai imam ahmad sun ba da fatawar cewa bar lafiya haɗa to ina kuka samu shi shi ma dai a dole ya shiga cikin fadin ɗauke kunci ne me yasa aka ce bar lafiya haɗa me yasa aka ce likita in zai shiga wani tiyata ba zai fito ba sai bayan kaza awa kaza zai yana yana tiyata ya haɗa sallarsa saboda me saboda raful haraj cire maka wannan kuncin wannan shine wato yasa aka bashi dama ya hada to wannan muka dauke mu hadisin Abdullah dan Abbas shi zai wanke mana komi amma idan muka ce kawai wannan tsoro ko tafiya ko ruwan sama to yanzu kaga kowa shi ne sai mu zo da likita kakka kar hada sallah man lafiya kakka kar hada sallah kaga ba ba mu fara wannan magana su kasu wanda suke ba da mutawan cewa a daina ana yawan hadawa da zarar an ga wadan halari rugu rugu rugu haka ba a zo a hada sallah babu dalili su kansu amma suna halatta mara lafiya don ne kuna halatta mara lafiya to me yasa kuka halatta mishi shi ne raful haraj dauke kunci to dauke kuncin na kuma shine Abdullahi Abbas ki magana to dauke kunci kuwa abu ne da yake a fada yana da fadi shi sa wasu lokaci malamai suke cewa lil haja za ka yi lokaci an ce jam'u salati lil haja ba lil darura ba akwai lil haja saboda in kana da bukatan haka kuna cin wani karatu ko ka jinkita da sallan babu laifi an zo gaba ba wai kowane karatu ba in an zo wani gaban da kuke gani cewa haka zalika idan kuna tattaunawa akan wata matsalar da ya shafa al'umma duka ake tsammanin cewa idan aka tarwatse ba za a dawo ba ko wani zai silale ya gudu kuma ana buƙatar maganarsa ya halitta a lokacin a cinkita sallar in a zahar ce aka sai da asar ayi ta a haɗe su duka guda biyu wannan ma wani wasu daga cikin malaman a lokacin da ya zo yana ƙara kanta wani wannan hadisin sai yake cewa an taɓa shi gaitar shi gaitar shi wato taro shi ya ga ana nema irin mushi a mushi irin wannan fatawa kawai tashi shi ce shi a shi ya ma daina zuwa irin wannan a gani wannan ko da ba fatawa ka bace to amma in sai ka girma ra'ayin wasu malamai wataƙila shi wannan wanda yake ciyarin wannan mutum din ya ɗauki fitan wani malamin a cikin ku ba zai ce ya ɗauki fitan dukan ku ba saboda kai ka ce kar a yi shi ya ce a yi dole zai ɗaya za a ɗauka to in dai har an yi sai ka yi haƙuri in ya an dauki mutawan wanda ba kai ba sai ka kai sallah haka dan ka haura me ya ciki babu wani matsala a ciki wannan diya daga cikin abinda malamai ke halartawa jam'u salati al-haja ga saboda bukata mun faɗa bar lafiya yana ciki mun faɗa likita ma in ya riga ya zama zai shiga aikin ceto zai tafi saboda haka sai ka zaka hana shi ceto ne ka bar shi je aikin ceton sa ya sallan sa in ya sallan sa ya sallan kan lokaci saboda shi yin sallan a lokacin wato ya dawo ya dawo da ita ya fi sauƙin al'amari a kan cewa ya batta kawai sai lokaci ya fita barin lokaci ya fita malamai ba su ɗaukan wannan abin da sauƙi saboda wato wannan kamar kayi sanin ne ba lokacin da Allah ta'ala ya yi umarni ba aƙalla amma kaga wannan adadin lokacin ana wato urkusa da aka yi ake da shi to wannan ya fi daidai da kuma shari'a musulunci lokaci to magana da bisa kare ba insha Allah insha Allah in zamu zo mu ci gaba da magana akan wannan idza kana ala zahri sayri akwai wasu fatawoyin akwai wasu manganu kuma da suke da alaka da hadisin sai kuma wato mu shiga kasar shi kuma shi ma mu ji abinda malamai za su faɗa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
me halaccin wanda ya halatta a cikin